أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa dan ci gaba da wannan karatu na littafin Sahihul Bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yau muna juma'a 28 ga juma'a al-akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da sha shida ga watan uku duk miladiyar annabi isa alaihi salamu 2018 muna cikin dai kitabul hajji wanda ba mu da shiga ciki ba littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen hajji da fadala da duk abin da ke da alaka da aikin hajji to cikin wannan kitabun muke imam bukhari kamar yadda ya saba ya gabatar da ayoyin alkur'ani masu alaka da wani babin da yake so yi magana a kai to shi ne musamman ya afka da babi a kan ya atuka rishalar dinnan wa ala kulli zamirin ya atina min kulli fajjin amir li ya shahadu manafi alim wannan aya imam bukhari ya mata watan musamman ya yi mata baki ya mata tarjamata ta musamman wanda ce mun ji dalilin da ya sa limamu bukari ya waro wannan aya yi mata babi aka ce domin ya tabbatar da hajji ba a kan abin hawa kaɗai ake yi ba domin an ji azzaduwar rahila shi ne ma'anar istida'a istida'a manista za a yi sabilan aka ce mani sabilan dinnan azzadu war rahila to jin an ce azzadu war rahila kada mutum ya dauka cewa a'a ba a aikin hajji akan mana kawawa mutum ya hau kawawunsa ya yi tafiya ya je aikin hajji a sai kan abin hawa sai in kada yi wannan tunani za su sai kawo ayar da ke tabbatar da ana iya zuwa aikin hajji a ƙasa saboda haka ya ce ya tuka rijalan wala kulli dhamir za su zai ke maka rijalan suna matafiya ƙasa bi ma'ana jin ƙuraji warrajil wal mashi ala qadami mai tafiya kan kadaminsa kan kawawunsa to wannan ne fijajan at-turuq al-wasi'a kamar da yadda Imam Bukhari ya saba in ya da wata kalma ita kalmar nan to a aya ce a hadisi ne samu da lafazin zai yi kokari ya ga ya warware ma shi ta hanyoyi daban-daban hanyoyi daban-daban zai iya dauko irin wannan lafazin na wani wuri ya kawo ma shi ne ya ce wannan irin wancan ne don ka ƙara gane shi ba ya ce ya atina min kulli fashin amik ya atina min kulli fashin amik to shi ne dalilin faliman bukhari sai ga wani lafin sai ce fi jajen ai fajjin dinnan irin wancan ne na watan fijajen litasluku minha subulan fijaja litasluku minha subulan fijaja to wannan fijaju irin wancan ne na fajjun amir ya tina min kulli fajjin amir to fajjin amir shi ne dalilin aliman bukari ya kawo fijajen dukkan su ma'ana guda ce ta farko ake nufi masu nisa masu faɗi shi ne a ƙurƙulwa siya in ba ka san fijajen ba ita su min hasu kulan fijaja sai ce a ƙurƙulwa siya watan ta farko waɗanda suke wasi'a mayalwata kamar yadda wasu daga cikin malaman hadisi sun fassara wannan watan fijajen bi ma'ana al-turqul wasi'a
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وائل عن يونس عن ابن شهاب أن سليم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي حليفة ثم يحل حتى تستوي به قائمة
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن صالم بن عبد الله قال أخبره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة وأن الحديث أحمد بن عيسى إن جي إمام البخاري شين أبو عبد الله الدستوري المصري المصري الأصل يجي يا ذا تدمو قال حدثنا ابن وهب يجي ابن وهب يا ذا تدمو عن يونس يا كربو دغ يونس بن يزيد العيلي يونس بن يزيد العيلي شي كما عن ابن شهاب يا جد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن صالح بن عبد الله yace sande salim da abdullahi ibn umar qala akhbarahu ya bashi labari anna ibn umar sande dai baban shi abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata ga dan da uban qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abdullahi ibn umar yace haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yarkabu rahilatahu yana hawar abin hawarsa mun dai jami da rahila rahila shine abin hawa taguwa an fi ikilakin wannan lafazi lilbahiri ga jinsin rahumi shi ce marahila sawa'an namiji ne kamar rahumi ko mace ce kamar taguwa to ana cewa rahila abu hawa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawar abin hawarsa bidil hulaifa abin hulaifa ثم يحل حتى تستوي به الطائف ثم يحل سنة شن النبي صلى الله تعالى وسلم سيمجيا أو تلبية شين إهلالي معنى إهلالي رفع الصوت بالتلبية لو كنت صوتي لتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك talbiya ke to wannan talbiya na ga annabi sallallahu lokacin da ya hau taguwarsa ta miƙe ta daidaita maganar cirawa ce kawai da aka wani wuri kuma sai gaji ya ce shi da Abdullahi ibn Umar din hatta tambaye fa bihi rahilatu annabi sallallahu alaihi wasallam baya harama baya wato fara talbiya har sai wato taguwarsa abin hawarsa ta ɗan cira kaɗan taki da ta ɗaga ɗaga wannan ta yi lokacin zai fara labbai ga Allahumma labbai domin lokacin ne zai harba da hajji in hajji ne ce labbai ga Allahumma hajjar labbai ga Allahumma hajjar labbai ga Allahumma hajjar sannan sai fara talbiya hatta tamba ita biki rahilu da haka ne aka gini aka tun da yanzu ba ana hajji akan tagwanni ba da irin wancan ababen hawan motoci ne ake yi da su safa-safa ko ƙananan motoci da haka sai aka ce to abinda zai kwatanci wancan hali da yanayi lokacin da an yi cikin mota din nan an tayar kowa shiga zazzauna an tayar ya sa giya ɗaya ba ɗaga ne ba lokacin da ya ɗaga din nan sai mu ce ya labbai kallahumma ajjal sannan labbai kallahumma labbai labbai la sharika laka labbai haka za a yi ta tafiya to wannan abin da abdullahi bin umar ya ce hatta tastawiya qa'imatan har sai ta daidaita ka san tun da raƙumi yana zaune ne ake hawan shi in hau to sai ka ga ya cira to cira wanda yake yi ta yi balance sai magana tafiya to daidai lokacin ne masu Allah sallallahu ta'ala da sallama yuhillu zai rika talbiya to
حدثنا إبراهيم بن موسى ورد الوليد حدثنا الأوزاعي سمع أبا أن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الخليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما to wannan idan muka diba za mu ga menene mutabakar wannan hadisi na Abdullah ibn Umar da tarjuma tarjuma dai tana magana akan babu qauli Allah ta'ala ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir to kaga nan wa ala kulli dhamir nan mutabakar wannan hadisi muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hajji kenan akan dabba domin ga yanar kanta har ma daidai lokacin da ta daidaita ta miƙe tsaye ta daidaita a zirgulai ba to lokacin ke fara talbiya kaga akan mai mazalla yake a abin hawa kaga kenan wannan hadisi shahidi ne ko yana mutabaka da bangaren tarjama shine wa ala kulli zamir wa ala kulli zamir kaga yana tabbatar da yin hajji akan abin hawa kama ce ya tuka rijalan kaji bangare da yake wa ala kulli damirin bangare da yake to sannan shi yin hajji akan abin hawa ko yin shi a ƙasa duka ɗaya ne a cikin halalci ma'ana duka halal ne aya ta tabbata mana da haka ya tuka rijalan wa ala kulli damirin to menene inda sabani yake akan afdaliyya wanne ne yafi wasu suna ganin irin wanda manzan Allah ya yi shi ya fi sallallahu ta'ala da yi wa ɗi wasallama wani manzan Allah sallallahu ya yi yayi akan abin hawa don haka yin hajji akan abin hawa ya fi yada saboda ni saboda abubuwa farko da shi manzan Allah ya na biyu yadda za ka ci haka za ka ciyar da nan ita abin hawa don haka yanzu kana da lada biyu ka ciyar da kanka ka ciyar da abin hawa duk ciyar da abin hawan nan ba daidai yake da watan ladar aiki a harami kasar ladar aiki a harami tana nunkawa da dubu ɗari dubu ɗari don haka da zai ciyar da rakuminsa a cikin aiki haji yana da ladar ya ciyar da rakumi dubu ɗari wannan sai suka ga cewa yin aikin haji akan abin hawa ya fi ladar wasu kuma suka kalli wahala suka ce wanda ya fi wahala ya fi lada wanda ya fi wahala ya fi lada wanda ya fi wahala yin yi a ƙasa ya fi wahala tafiya a ƙasa ya fi wahala don haka ya fi lada wasu ka ce a yadda maza Allah sa salam yayi ya fi lada sai aka ce to abin da ya sa ko da wani ƙasa zai fi lada amma maza Allah ya zaɓi a kan dabba saboda tsananin tausayin shi ga halitta sallallahu ta'ala sallam da yawa yakan kauce ma abinda watan tsalli ne sai ya kauce saboda tausarsa da halitta saboda da mazala sa sallan a ƙasar ne kuma zai zama kowa sai ya yi a ƙasar kowa sai ya yi a ƙasar kuma kowa zai kallafa maka sai ya yi a ƙasar da mazala a ƙasar ne shi ko annabi sa sallan bil mu'mini na rahmatuhu ne yakan bar jam'in tarawih saboda gudun kada farlanta tausan ka a farlanta da saurin irin waɗannan abubuwa aka ce shi ne sa a nusa sallam ya kauce mai yi ɗin a ƙasar amma ya fi lada in ji wasu wasu kuma suka ce a zahiri dai wanda maza Allah ya fi lada حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزائي سمع أطاعا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن إحلال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذي الحليفة حين استوت به راحلته وانا الحديث حدثنا إبراهيم الإمام البخاري يجي إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان زادان التميمي شيما يا ذا تقدم الإمام البخاري قال أخبرنا الوليد يجي وليد يا ذن تدمشيني وليد بن مسلم القرشي سنن شيكم يجي قال حدثنا الأوزاني يجي الإمام الأوزاني رحمه الله يا ذن تدم سمع أطاعا يا جي أدار يا جي أدار لن قال بيسك جيتو أبي ياسو ركتر ركتروا وني أدار شكيكم adabu muhammadu rabani ko kuma adabu ne sari wannan shahararru ne na tabi'ai ko wani sunansa adabu abin da ya sa rikicin yake dukkansu watan suna karɓa daga jabir ibn abdullah daga jabir ibn abdullah adabu ne sari na karɓa daga jabir ibn abdullah adabu abi rabani yana karɓa daga jabir ibn abdullah don ka shi ne rikicin amma su malamin su suka ce ai ba rikici abinda yasa ba rikici ada ibnu abi rabah ne kadai watan haddathana al-auza'i sami'a sami'a shi kadai ne auza'i ke karbar gare shi kaga rikici ya wuro da da su biyu da ada ibnu abi rabah da ada ibnu sa'id suna karba daga jabir abdullah sai ka ci akwai rikici to me ya warware rikicin da aka bi zinari sai aka gano auza'i baya karba sai ga ɗa'ul abiyar bayan baya karba daga ɗa'ul isra'il kaga yanzu an gano tun da auza'i ya ce a ɗa'ul ya zanta da shi kuma aka san auza'i ga ɗa'ul abiyar bayan kaɗai yake karba don ya shiga da yawon يحدث عن جابر بن عبد الله هذا التواشي الله ابي رباه بن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما يدا الله تبت غدن da uban domin jabiru mun sani mun karanta a kitabul jana'iz sahabi ne baban shi ba sahabi ne wannan da ya shahada din an ihlal rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jabir bin abdullah yace sai dai watan harman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaukaka sautinsa da talbiya lokacin harama min zil hulaifa a zil hulaifa yaushe ne ya ce ina su tsawon tsigira ilatu lokacin da dabbarsa ta miƙe ta daidaita maganar shirawa kaɗai ne za ta yi to a wannan lokacin ne annabi sallallahu ta'ala sallam aka ji ya fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to ka ji nan wannan hadisi ya karanta da abubuwa guda biyu akalla na farko dai abinda tarjama ke karanta wayin hajji akan abin hawa wa ala kulli dhahirin kaji an gano maza Allah akan abin hawa yayin hajji to sai na biyu abinda aka fara fahimta da wannan hadisin yaushe ne ake yin harama yaushe ake harama ana harama ne lokacin da mahajjaci ko mai umra ya daidaita akan abin hawansa ko kafin ta cira ko daidai lokacin da take cirawa a bisa waɗannan riwayoyi guda biyu in mun tsaya ga wannan riwaya kafin ta cira din ya hau ta daidaita ta shiga da zai cirawa ko da zai ko kuma wacce riwaya da har wai ta shi Abdullahi Umar din ta wadda ke jiwa hatta tambaye bihi rahiyatu a sai abubuwan shi ta ɗan cira ta ɗan ɗaga sannan sai niyya na yin aikin hajji da baik Allahumma hajjan sannan ya fara talbiya da baik Allahumma da baik rawahu rawahu Anas wa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Abdu Anas ibn Malik yadda Allah ta bata gare shi Imam Bukhari rawahu ya ruwaye irin wannan riwaya ta Abdullah ibn Umar وابن عباس عبد الله بن عباس شيما يا رويشي irin wannan riwaya ta Abdullah ibn Umar to wannan kaga ta'liqi ne al-Imam al-Bukhari bi fadi isnadin sabatakan harkan Anas ibn Malik bi fadi isnadin saba harkan Abdullah ibn Abbas kaga kenan yayi ta'liqi to menene fuskaro inda ta'liqu ga guda biyu kamar da aka saba bibiyar su irin yadda malamai suka bibiye su a gano fuskokin su aka ce to wannan dai hadisin an sunu malikin zai zo nan gaba a babin man ba ta bidil hulaifa a nan ne watan imam bukhari ya kawo isnadin shi tiriyan tiriyan to sai hadisin abdullahi bin abbas shi kuma zai zo a babin babu ma yalbasu muhrim menene tufafin da mai harma da hajji ke daurawa me tufafin da mai harma da hajji ke daurawa a wannan babin ne al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin na abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma da isnadin shi amma nan kaga ya kawo ta'aliki kawai yace rawahu irin wannan ruwaya ta abdullahi bin umar cewa maza Allah sallallahu ta'ala sallam ihlalin shi a zini hulaifa ya zamo ne hinas da wani yawa firatu lokacin da abu hausa ta daidaita ta miƙi ta daidaita kaga a wancan riwa farko ka'imata ka'imata tana tsaye istawat ka'imata
باب الحج على الرهن babul hajji alar rahli wannan babi na magana kan hajji alar rahli a bisa abin hawa in an jibi ma'anar gaba ɗaya amma asalin rahlu watan rahlu ‘yan kwanciyar nan da ake zama a raƙumi shi ne rahlu ɗan mazaunin nan na zama a raƙumi ai ba kan rakun kai da yake zama ba ana shirya mai dan abu gurin da ake zaunawa to wannan abin da ake zama shi ne rahim in na doki ne sai ya ce sabtu siddi siddi irin ma'ana kamar siddi ne a rakumi shi siddi a doki ne amma rahlu a rakumi yake ka ji bambanci su amma duka wurin dukkan su ma'ana su guda ne dukkan su wato wurin zama ne na dabba wani zama da dabba to yi kaga kenan in an ce wato yin hajji akan rahalu ma'ana yin hajji akan abin hawa shi ne ma'ana domin ai abin hawa ne yake ake samu siti shi ake samu rahalu na rabu
وقال أبان مم.
حدثنا مالك بن دينار عن الأز بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها بالتنعيم وحملها على أجره مم.
وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال بالحج فإنه أهل أهل الجهادين فإنه أهل الجهادين
وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب إمام البخاري يتي قال أبان يتي أبان ياتي شين أبان بن يزيد الأطار abanun abanun yazida al-azhar yace kaga wannan taliki abu nu'aym watan yayi waslin sa ya waslin wannan taliki to abinda yace ba a sama haddathana malik bin dinar yace malik bin dinar ya zanta da muhammad al-qasim bin muhammad daga qasim dan muhammad dan abubakar shi kuma an aisha watan daga ummi na Aisha radiyallahu ta'ala anha annan nabiy sallallahu ta'ala sallam kaga Qasim ibn Muhammadin shi ya karbo daga gogon shi wace gogon shi ita ce ummi na Aisha domin dan dan uwanta ne dan dan Muhammad ne Muhammad da Abubakar ai kaga dan wasu da Aisha ne to daga Qasim Qasim daga cikin manyan manyan malaman nan na Madina shahararru Qasim Muhammad yana ciki mhm yace ba'asa annan nabi sallallahu ta'ala alaihi sallam abinda ummun min aisha ta bashi labari tace hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya tura akaha dan uwanta Abdurrahmani ma'a tare da ita lokacin da ya rasulullahi yanzu kowa zai koma da tudu biyu ni in koma da tudu ɗaya kowa zai koma da haji da umra ni kuma in koma da haji tsura ba umra sai ta nuna ranta ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina Abdurrahman sai hada da abdurrahman je da ɗan uwarka a tan'im shine wajen haram ka san haram yana da iyakoki hudud na haram to umra in kana makka to za ka je can ne ka ɗauko haram ka ɗauko haram a wajen haram to can can tarbiyi to can ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ya je sai da Aisha domin ta dauko harma da umra daga can don ta zo ta yi umra ita ma ta koma da tudu biyu da kuma koma da tudu biyu shine dalili to saboda haka sai ta ce sai ya aika dan uwanta Abdurrahman fa a'amaraha min at-tan'im sai ya dauko mata haramar umra daga tan'im haramar umra daga tan'im tun daga lokacin ne sai wuri ya koma ba wasu ci masjid Aisha wasu ci tan'im zaka koyo su kaje zaka ji suna tan'im tan'im tan'im tan'im tan'im tan'im ko masjid Aisha masjid Aisha masu motocin su kenan ma'ana wai tasiri suna faɗin ina mai zuwa umra zuwa masjid aisha masjid aisha ko ta ne wa hamalaha ala qatabin sai abdurrahman hamalaha sai dauke ta ala qatabin a bisa kwacciyar siddi ma'ana a bisa raƙumi wanda ke da siddi ko kuma ka ce wanda ke da kwacciyar siddi qatab wurin zama din wurin da ake zauna din shine qatab sai a kira shi da Hausa kwacciyar siddi to kaga kenan ba ƙasa suka tafi ba a akan abin hawa suka je kaga nan muɗabaƙarsa shine alhajju ala rahli babu alhajji ala rahli kaji muɗabaƙarsa kenan shi abdurrahman shaƙiƙin ummul mu'minina aisha ne wanda suka hada watan uwa ɗaya uba ɗaya da ummul mu'minina aisha shi watan abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kuma juddiyan umru mana ne mahaifiyar su ita ce umru ma to
حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكان زاملته
وقال عمر رضي الله تعالى عنه شيني بفسر wannan ta'liqin na daga baya watan sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana cewa inji imam al-bukhari shuddur rihala fil hajj fa innahu ahadul jihadayn manzo yace sayyidina umar ibn al-khattab yana cewa ku daura sirada a cikin hajji kaga cewa ku daura sirada a cikin hajji ma'ana ku je ku yi hajji akan abin hawa a in kai kana daura sai ku tafiya zai ma'ana ku yi aikin hajji kenan akan ababen hawa dan su ake daura wa sai shine ce shuddur rihala fil hajji fa innahu san dai shi aikin hajji ahadul jihadain din jihadudi ne guda biyu yadda jihadi na daukar kalmar Allah yaki kenan yake ana yi akan abin hawa to haka aikin haji shi ma ku daura sirada ku tafi ku aikin haji ai kaga wannan al-Imam Bukhari shi ma ta'liqi yayi bai kawo sanadin shi ba ko bai wasilin sa ba kamar da aka saba bibiyar waɗannan ta'liqatu na Imam Bukhari aka ce wannan Abdul Razzaq al-Musannaf da Sa'id ibn Mansuri shi ma wata duka sun ruwaice shi ta kan إبراهيم النخعي تكن إبراهيم النخعي قال محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر يشي قال حدثنا أزيد بن زريع قال حدثنا أزرج بن أزرج بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله تعالى وسلم حج على رحل وكانت زابلته وقال محمد بن أبي بكر يجي محمد بن أبي بكر يجي قال حدثنا يجي حدثنا زيد بن زريع يجي زيد بن زريع يا زمتدم قال حدثنا عثرة بن ثابت يجي أضرة بن ثابت يا زمتدم أن سمامة يا كربون سمامة بن عبد الله بن عنص قال يجي حج أنس يجي أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه واتنوانا كما جيكا لين أنس domin sumama dan abdullahi ibn anas sumama dan abdullahi ibn anas ya ce hajji anasu anasu anasu ibn malikin ya yi hajji ala rahli a bisa rahli abin hawa ma'ana a bisa kwanciyar siddin rakumi ma'ana kenan akan rakumin ya yi hajji walam ya kun shahihan abinda ya safa ya hajjin hajji anasun ala rahlin walam ya kun shahihan ba wai lam ya kun shahihan bai zamo mai rowa ba wa haddasa anna rasulallah sallallahu ta'ala sallam hajji ala rahlin ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ma'ana ya yi a kan siddin na abin hawa bai yi a kan haudaji ba ma'ana haudaji darbuka abinda za a yi shi kamar tanti-tanti haka kurar dawaki tana jan shi kaga wanda yana nuna kasaita yana nuna isa da wadata bai yi hajji akan haudaji din ba amma ya yi a kan kwanciyar siddi to wannan da ya yi a kan kwanciyar siddi ba wai ƙwauro ba ne da mako da jin zafin dukiya ba shi ba ne sa haka to me yasa haka ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne da haka ya haka don haka ya ce manzo Allah sallallahu alaihi haddasa kamar ya an zantar da shi kamar tambaya aka mishi me yasa ya hacci akan haka sai ya ce wa haddasa an rasulullah sallallahu hajji ala rahli wa kana sabidatu maza Allah sallallahu ya hajji akan wannan abin hawa shine rakumi wa kana zabidatu kuma shine wurin daukar tarkacen sa kayan sa tufafin sa abincin sa duk abin da yake da bukata da shi ya hau kuma shine ke daukar masa kayan sa shine zabidatu shine mai daukar kayan sa na'am kaga dai wannan abin da yake karantarwa babul hajji ala rahdi da Anas ibn Malik yayi hajji kuma mi ya dangana ya ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi
حدثنا أبو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا الآن بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إذا مرتم ولم أعتذر فقال يا عبد الرحمن اذهب بأوتك فأعذرها من الترتيب فأرقبها على ناقة فعذرت حدثنا أمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله ائتمرتم ولم أأتمر فقال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اذهب لأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فأتمرت إمام البخاري رحمه الله يجي أمر بن علي يا زلت الدمو قال حدثنا أبو عاصم يجي أبو عاصم يا زلت الدمو قال حدثنا أيمن بن نابل يجي أيمن بن نابل يا زلت الدمو قال حدثنا القاسم بن محمد yace qasim dan muhammad dan abubakar ya zantar da mu an aisha ya ji daga ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat haqiqa ta ce ya rasulullah ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam i'tamartum wa lam a'tamir ya rasulullah kowa zai koma da tudu biyu haji da umra kun yi umra ni ban yi umra ba duk lokacin da aka taho tana fama da al'ada shine dalilin da ya zama tumurku tana fama da al'ada ne irin na sunan mata to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunshe mata wato haramarta ta umra mana ta kuma haji fa qala amma walam atam ni bai umra ba ku kun yi umra ni ban yi umra ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abdurrahman ya abdurrahman idhhab bi ukhtika ka tafi da uwarka fa amirha min al-tan'im ka dauko mata umra ka dauko mata harama da umra min al-tan'im daga tan'im fa ahqabaha ala naqati sai abdurrahman ibn abi bakr ahqabaha sai ya goya ta ma'ana ahqabaha ya goya ta irin goyon da ake kamar na mashin ko kuma na mota misali a gidan bayan misali shine ahqabaha ya dauko ta a baya haka alaƙasir a bisa taguwa wannan mine ne ke karantarwa cewa alhajju ala wahab alhajju ala wahab shine hamalaha ala haqibatir rahim ya dauke ta ala haqibatir rahim shine mana ahtabaha
باب وقت الحج المبرور babu fadlil hajji mabrur ba wannan babi na magana akan fadlan daraja da lada da fifiko da tanadin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga hajji wanda yake mabruri idan da hajji mabruri malamai sun yi fasarori da akan hajji mabruri aka ce hajji mabruri shine hajjin da aka yi wanda ya kokwata gabarin dukkan abin da aka hana a aikin hajji sawa'an abin da zai bata aikin hajji ne gaba da ko ku wanda zai kawo masa gurgunta ko ku wanda zai kawo tawayar lada mana wanda zai kawo gurgunta ya kare sai an yi kaza a dora shi amma in ya ɓaci shi ba a dora shi ya ɓaci kamar mutum da sai sadu da iyali kaga hajji ya ɓaci ba wani abin da za a yi a cikin ɗan yaji sai sadu da iyali ba abin za a yi a dora wannan kare a jin sai dai a ci gaba da shi haka ne yana karyayye in yi so baɗi a zo a ranka to ka ga wannan ke to ya kubuta gabarin abin da zai bata shi ko kuma yau ya kubuta gabarin abin da zai karya shi sai an dora a ce to in kai aiki kaza to sai ba a ba da jini in kai kaza sai an ba da jini kamar misali sai mutum ya shafa turare hajji ba ta bai baci ba amma ya kai sai an dora shi ko kuma a'a sai ya sa riga aka ce mishi ciri bai ciri ba aka da ɗauki lokaci sai a ce to hajjin sa ba lalacewa ya ba amma ya gurgunta sai an dora ko kuma abin da zai tauye lada tauye lada eh mutum ne da ya ji aikin hajji maimakon ya lissi ibada sai ya rika zama dabbobi yadda irin nan ma akwai irin dabbobi da majalisosa har a yi hajji ba mutane sun asa su sai ga an yi daba an yi daba kamar ana gusau hira kawai ake yi waye tafi waye dawo waye kaza waye kaza hira ya kasa an kace me ba magana ma ruhin ibada da shuguri na ibada ta kawo mutum a aikin hajji to kaga wannan mutum an yaji shi na nan amma bai na ce mai tasgaro ya ci naman wasu ya zage wasu ya yi alfasha ya yi maganganun da musu dace ba ya yi kaza ya kaza yana ta yana karo musu aikin hajjinsa kuma ba kare waye ba ba kuma lalace waye ba to duka wannan hajjin da ya kubuta da wannan wadannan abubuwan gaba ɗaya shine hajji mabruri to me ya fadalar sa to wannan babi da imamu bukhari ya akka da wannan babi za ka wasu za ka ga in dai ba wasu lalurori gare su sun fito su lizinci masallaci ko da su suna masallaci don can ka zana za ka kubuta da bari watan maganganu da hirace-hiracen banza
حدثنا مطلق بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن صادق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وأن الحديث عبد العزيز بن عبد الله هذا تدمو إمام البخاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد يجي إبراهيم بن سعد هذا تدمو عن الزهري ياجي daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi kuma an Sa'id ibn Musayyibi ya ji daga Sa'id ibn Musayyibi an Abi Hurairah shi kuma ya ji daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama yace an tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama tambayar menene ta kunsa shine tambayar annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ayyul amali afdalu ya rasulullahi daga cikin ayyuka waɗanne ayyuka ne suka fi fadala waɗanne ayyuka ne suka fi fadala ƙala sai maza'ala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ce imanun billah in an tana hadisin nan ya gabata a kitabul iman a kitabul iman hadisin nan ya gabata wajen bayanin maratib shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce imanun billah yin imani da Allah wa rasulihi da imani da manzo Allah sallallahu alaihi imani da Allah ma'ana imani da dayatuwar Allah shi kadai yake wanda guda shirka huwa al-mustahiq lil ibadati la ghayr shi kadai ya cancanci bauta yace ba da wani sa babu wanda ya cancanci bauta sai Allah tabaraka wa ta'ala shine imanu billah sannan wa rasulihi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine imani da risalar manzo shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to imani da Allah da manzo Allah shine afdalul amal mafi ayi girman ayyuka kaga shi ma imani da shi aiki ne tun daga an tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam billahi ƙila sun mama ba aka ce yanzu Allah ya to daga wannan sai ne sun ma littarafi an bi tartibi ga wannan sai wannan to daga imani da Allah menene ke bi imani da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadun fi sabilillah jihadun fi sabilillah wato jihadi dan daukaka addinin Allah jihadi ma'ana yin yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah. Domin Allah sassan da cikin ɓata, litakuna kalimatun lahi hiya al'uliya fa huwa bi sabilillah. Duk wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka, la ilaha illallah ta ɗaukaka, to shine fi sabilillah. To shine jihadu fi sabilillah. Qila aka ce sun maza to da bayan jihadi me yake bi jihadi qala manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce hajjun mabrur shi ne hajji wanda ya kubuta gabarin ayyukan da aka hana bai yi rafasu ba ma'ana bai sadu da iyalinsa ba waɗanda aka halatta mashi ba bai yi fasikanci ba ma'ana tun daga zinar tun da aka ci rafasu saduwa da iyali amma tun da aka halatta a lokutan hajji an haramta to karbon da aka halatta kenan to ina karbon da aka haramta za ka ce wala fasuka shi kuma bai ta'allaka da zinab ba kawai a duk abin da yake fita ne daga da'ar ubangiji ya shiga cikin fisko fita daga da'ar ubangiji ya shiga cikin fisko to shine to duk dai hajjin da ya kubuta da barin waɗannan abubuwa domin ana ta yi bayanin su shine wala rafasa wala basuka wala jinala fil hajj to wannan to daga nan ma an gano hajji mafruki shi ne wanda ya kuta gaban abin da zai karya shi sai an dora ko kuma abin da zai kuta gaban abin da zai tauyi mai lada ko wanda zai rotsa shi mikanta shi to shi ne hajji mabruri to shi ne to kaga nan an ji matakin hajji mabruri shi ne watan fadlul hajji mabruri kaji shi ke da lamba ta uku bayan imani da Allah sannan jihadi sannan ai ka gama sai da wani kadarin cewa yi shuddur rihala fil hajj fa innahu ahad al jihadain ku daura sirada da ababen hawa a cikin aikin hajji mana ku hajji akan abin hawa watan domin ɗayan jihadodi ne guda biyu shi hajji to da sana حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا خالد اخبرنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه لا وسلم الجهاد افضل افضل العمل افضل الجاهد قال لكن افضل الجهاد حج مبرور
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور ولكن أفضل الجهاد حج مبرور هو النياز لكن أي تخفيف لكن وكما أي تشديد تأتي لكن أفضل الجهاد حج مبرور ولكن أفضل الجهاد حج مبرور إن أي تخفيف لكن تبضات أي جيبان lakin da tana daga cikin akhwatu inna akhwatu inna masu aiki irin aikin inna su da subanci suna su rabanci labari to lakin na mushaddada tana aiki irin aikin inna wa anna walakin na walaita wala anna da sauransu ne to amma in kai takhfifin ta koma lakin to sai ta bar aiki sai wanzu akan yana nan marfu'in shi lakin lahu yashhadu lakin lahu yashhadu amma da an yi lakin Allah yashhadu ya kace lakin lahu yashhadu amma da lakin na ne za a ce Allah ha to wannan shi ne irin ina yi tafridin watan lakin nan abinda ya ce akhbarana habibu abi amra حدثنا عبد الرحمن بن المبارك الإمام البخاري يجي عبد الرحمن بن المبارك يا ذن تدم قال حدثنا خالد يجي خالد يا ذن تدم شيني خالد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الطحمان من الطحان قال أخبرنا حبيب بن أبي أمرة حبيب بن أبي أمرة يا ذن تدم أن عائشة بنت طلحة ya ji daga Aisha binti Dalha ita kuma Aisha binti Dalha ta ji daga Aisha uwar mu'minai radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha annaha qalat hakika ummul mu'minin Aisha yadda Allah ta bata gare ta tace ya Rasulullah ya manzon Allah nara jihada afdal al'amal muna ganin jihadi shi mafi fitin aiki a musulunci afala mujahidu me zai hana mu je mu jihadi ba ma je mu jihadi ba qala sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace lakinna afdal al-jihad hajj mabrur sai yace a a ba za ku ji ba lakin afdal al-jihad sai dai mafificin jihadi hajj mabrur haji wanda ya kubuta gabarin abin da aka hana haji wanda ya kubuta gabarin abin da zai bata shi ko gabarin abin da zai tauye masa daraja shi ne mafificin jihadi afdalul jihadi hajjun mabrur
حدثنا آدم حدثنا شعوبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يبصق رجع كيوم كيوم ولدته امه
kaganan yana karantar da ana fahimtar kenan mata ba su za jihadi to kuma amma ga wata za ta zo ta ce mun yi yaƙi tare da annabi sallallahu ta'ala sallam sita ga zawaje sau shidda kuma mace ce wata kuma ta ce mun zama muke aikin likitanci ma'ana aikin watan agajin gaugawa ga marasa lafiya wanda su samu raunuka a lokacin jihadi kaga wasu kan ce tuma tana zuwa jihadi wannan nabi sallallahu ta'ala sallama yana zuwa yaki tare da su bayan iyalansa har ma yana kuri'a wato a gare su to don haka sai wasu suka ce a'a abinda ake yi su yi mubashara da yin yaƙi shi ake magana su yi mubashara da yin yaƙi shi ne ake magana suna da wani abun da allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi ya fi su je yaƙi shi musulunci wato aiki yake imani da haka sai kaji wani aiki an ce ya fi kaza wani aiki ya fi kaza a lokacin wannan aikin shi ake magana kan shi kuma shi ne ake auna ma'aunin zuciya da shi ai akwai lokacin da nan sassan yace ala ulabbiku bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal fidda wa an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum wa sallallahu alaihi wasallam ce bala shiritar da ku ba zuwa ga wani aiki wanda shine mafificin ayyukan ku gaba da shi ne mafi tsarkin ayyuka wajen Allah shi ne mafi yanzu yanzu ya daga darajar ku a wajen Allah ya fi ku yi kyautar dinari da azurfa ya fi ku rataye takobi ku je yaƙi ku kashe ku kashe ku sara ku sari sabai suka ce ba ma za ka ya rasu Allah mene ne wannan ya ya rasu Allah sai manzo Allah ya ce zikrullahi azza wa jalla ambaton Allah da girma da waya ambaton Allah mai girma da waya saboda haka nan dai ban suka ce ma'ana mubashara mace ta yi mubashara da yakin shi ne ba za a yi wasu kuma suka ce a akwai dalilai da hujjoji wanda zai tabbatar da ga ummina Aisha ta daura da mara mutayi yaki da haka yaki kuma na tabbatar da gaskiya da iyaka jihadi ne ma'ana za a iya kuskure za a iya daidai wanda ya jihadi yayi daidai a wakatul jamal kenan wanda yayi jihadi yayi ijtihadi yayi daidai yana da lada biyu wanda yayi ijtihadi ya kuskure yana da lada daya amma dai mafhumi a gano yin yaki na mata akwai dalilai da suka tabbatar da haka amma sai kuka haɓa suka ce su ba dole bane gare su ba dole bane gare su amma da yakin zai afko gari to har mata ba a ɗauke musu ba ko ba ta iya rike takobi ta iya rike tabarya to ta rike tabarya ta yaki da tabarya za ta iya ba da wata gudunmuwa a ciki ba ta sokaci har mata ba dauke musu ba suna cikin gida ɗakunan su su fito saboda kariya saboda ba da kariya to حدثنا آدم حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا سيار سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من حج لله فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وأن الحديث آدم بن أبي إياس يا من تدم إجاء الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا شعبة يجي شعبة بن الحجاج يا من تدم قال حدثنا سيار يجي سيار يا من تدم أبو الحكم قال سمعت أبا حازم يجي ناجي أبا حازم قال سمعت أبا هريرة شيما يجي ناجي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال شيكم يجي سمعت النبي كاغا سمعت سمعت تاجي رفقه قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاغا حدثنا تاجي رفقه حدثنا آدم حديثي كان حدثنا شعبة حدثنا سيار سنن واتن سمالي واتن يجرؤو كان كذا daga cikin watan latifa ta wannan isnadi yana ta hadisi uku yana samani uku daidai wa daidai abin da yace yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man hajja lillahi wanda ya hajji lillahi saboda Allah kaga nan nan magana take domin Allah tabaraka wata'ala bai karba sai abinda aka yi saboda shi Allah bai karba sai abinda aka yi saboda shi da bai ce man hajja lillah wanda ya hajji lillahi saboda Allah domin wa atimul hajj wal umrata lillah wa atimul hajj wal umrata lillah haka Allah tabaraka wata'ala ya ce domin ana son ikhlasi lokacin da za ka yi ka tsarkake zuciyarka ga bari komi ba ka da wata manufa ba ka da wani kuduri a cikin wannan aikin aji illa ni saboda komi kake komi kake watan ka kudurce haka to lokacin za ka samu lada aikin aji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haƙi saboda Allah malami ya rufus bai yi rafasu ba me rafasu saduwa da iyali shine jima'i da muqaddimatuhu duka an sashi a cikin rafasu walam yafsuk bai yi fasikanci ba tun daga ki watan dan uwansa wancan rafasa saduwa da iyali ma'anar halake haka nan saduwa da irin saduwa ta haram fasikanci kenan to tun daga nan har nau'o'an duk abin da zai karbi sunan fasikanci shine al-khuruju min da'ati Allah tabaraka wa ta'ala fita daga da'a ubangi tabaraka wa ta'ala shine fasikanci duk abin da za ka kira fasikanci to sai ya zan bai yi shi ba to ga sakamako ga amsa raja'aka yawmi waladatukum ya dawo sal ba zunubi tare da shi to in mutum bai gane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali sai ya ce ka yau bi waladat ummu kamar ranar da mahaifi shi ta haife shi duk wanda aka haife shi ba a haifo shi da laifi ba ba a haifo shi da zunubi ba sai da ya girma ya balaga aka fara rubuta mashi laifi to saboda haka ya dawo sukul ya dawo sumul an wanke dukkan zunubansa domin hajji kubutacce bai bare zunubi ko kwara don haka ake ta fama a ga cewa mahajjata sun yi hajji karɓaɓɓe hajji karɓaɓɓe shi ne wanda aka yi bisa ga karanta wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah sallallahu alaihi ke cewa khudhu anni manasikakum ku karbi ku ga ku kalli ku ɗauki aikin hajji ku daga gare ni ga yadda za ku aikin hajji maza Allah ya nuna to irin wannan aikin hajji yadda maza Allah ya karantar to na ake samun hajji mabruri sannan kuma dokokin da Allah ya ce ba a kaza ba a kaza ba a kaza da wanda Al-Qur'ani ya ce ba a kaza ba a kaza duk hajjin ya kubuta gabarin waɗannan abubuwan to shine hajji mabruri lokaci yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من الهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين